الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'adu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan lokaci takaitacce wanda za mu ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam a darasi wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun yi magana dangane da hukumce-hukumce waɗanda suka shafi idi yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف malam Allah ji kansa da gafara ya ce wannan babi yana magana dangane da hukumce-hukumce waɗanda suka shafi sallah ta kisfancewar rana idan aka yi ba duhu rana ta kisfance ko kuma haskenta ya tafi ga baki ɗayan shi ko kuma wani kaso na haskenta ya tafi to sallah wanda za a yi da kuma hukumce-hukumce waɗanda suka shafe ta an aisha ta radiyallahu anha anna shamsa khasafat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فبعث مناديا ينادي حديثي daga nana Aisha yardal Allah ta tabbata a gare ta nana Aisha ta ce haƙiƙa rana ta kisfance a zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam faba'atha munadiyan yunadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mai shela yayi shela ya ce wa jama'a assalatu jami'atun sallah ta tattara ku ga baki ɗayanku ku tattaru saboda sallah fajtama'u na na aisha radiyallahu anha ta ce sai sahabbai na manzan Allah suka tattaru a filin idi wata ƙaddama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba fakabbara ya yi kabbara wa salla arba'a raka'atin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'o'i guda hudu fi raka'ataini ya sallaci ruku'u guda hudu a cikin raka'o'i guda biyu wa arba'a sajadatin da kuma sujadu guda hudu an gane go sallah ce wanda ta sha bambam da sauran salloli wanda aka sani na yau da gobe raka'a biyu ce za a yi ta amma a cikin kowace raka'a ɗaya akwai ruku'u guda biyu tsayuwa biyu ake yi ruku'u guda biyu sujada biyu عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم حديث نقبا دقى أبو مسعود شين عقبة بن عمرو الأنصاري البدري mutumin da yake zaune a badar yardar Allah ta tabbata a gare shi ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah haƙiƙa rana da wata alamomi ne guda biyu waɗanda suke nuni a kan kaɗaitakar Allah tabaraka wa ta'ala min ayatillahi daga cikin alamomi waɗanda suke nuni akan ikon Allah ta'ala akan zartar da abin da yake so ya zartar da shi ya khawifullahu bihima ibadahu Allah ta'ala yana tsoratar da bayansa bihima da waɗannan alamomin nashi guda biyu وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس حقيقة رانا دوتا باسا كسفان شيوا haskensu baya tafiya a yi ba duhu ko a ce rana ta kama wata to ba a rana ba ta kama wata ko kuma ba a yin ba duhu limauti a hadin minan nas saboda mutuwar wani saboda rasuwar wani daga cikin mutane sarki ko limami ko shugaban ƙasa ko wani gwamna saboda rasuwarsu ba a yin kisfancewar rana walali hayatihi hakanan saboda rayuwarsu an haifi wani mutum a ce wannan ai babban mutum ne aka haifa tun da yau rana ta kisfance ko kuma tun da yau wata ya kisfance yadda muke faɗa da hausa yau rana ta kama wata da aka haife shi wane wannan lallai ɗan albarka ne manzon Allah ya ce fa idza ra'aytum minha shay'an idan kuka ga wani abu daga cikin alamomi na Allah daga cikin ayoyi na Allah fasallu ku tashi ku yi sallah wada'ullaha ku roƙi Allah maɗaukakin sarki hatta yankashifa ma bikum har dai ya yaye muku abin da ke tattare da ku na wannan abin da ya ɗora muku na jarrabawa. An Aisha ta radiyallahu anha qalat khasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bin nas Hadithi daga Nana Aisha yardal Allah ta tabbata a gare ta Nana Aisha ta ce خسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاكس فانشي أذامن مأيكن الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس sai ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wa mutane sallah yana matsayin limami suna matsayin mamu. fa'aƙwalar ƙiyama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tsawaita wannan tsayuwar ta wannan sallah gwargwadon yadda za a karanta suratul baƙara tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta. sun maraka'a sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ruku'u fa'aƙwalar ruku'a ya tsawaita wannan ruku'un da kyau yana ta addu'a a cikin shi gwargwadon yadda za a karanta suratul baƙara sun maƙama sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗago kansa daga wannan ruku'u fa a tsalar ƙiyama ya tsawaita tsayuwar ta biyu da kyau wa huwa duna da ƙiyamil awwal amma tsawaita ta da ya yi ƙasa take da tsayuwar tsayuwa ta raka'a ta farko tsayuwa ta farko a cikin raka'a ta farko gwargwadon da za a karanta suratu ali imran thumma raka'a sannan kuma yayi ruku'u fa atala ruku'a ya tsawaita wannan ruku'un na biyu a cikin wannan raka'a ta farko wa huwa duna ruku'i al-awwali wannan ruku'u koma bayan ruku'u na farko ne bai kai ya ruku'u na farko a tsawo ba gwargwadon yadda za a karanta suratu ali imran yana ta addu'a a cikin ruku'u thumma sajada sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tafi ya yi sujada, fa'aƙalar sujuda ya tsawaita wannan sujadar, thumma fa'ala fin raka'ati thaniya sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aikata a cikin raka'a ta biyu, mithla ma fa'ala fil'ula kwatamkacin abin da ya aikata a cikin raka'a ta farko. Thumman sarafa sannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sallame ya juyo wajen sahabbai wa qad tajallati shamsu haƙiƙa rana ta yaye ta bayyana wannan ba duhu da ake ciki na ɗazu ya tafi fa khataban nasa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tattara mutane ya yi musu khutba fahimidallaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba Allah subhanahu wa ta'ala wa athna alaihi yayi kirari ga Allah thumma qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah haƙiƙa rana da wata alamomi ne guda biyu waɗanda suke nuni akan kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki min ayatillahi daga cikin ayoyi na Allah la yankhasifani li mauti ahadin ba sa kisfancewa haskensu baya tafiya ga baki ɗaya ko wani kaso mafi tsoka na haskensu baya tafiya saboda rasuwar wani daga cikin bayan Allah wala li hayati wala saboda rayuwar wani daga cikin bayan Allah da Allah ce fa idza ra'aytum zalika idan dai har kuwa ga haka rana haskenta ya tafi ga baki ɗaya ko kuma wani kaso mafi tsoka ya tafi na haskenta a lokacin da ya dace a ce haskenta ga baki ɗaya yana nan to fada'ullaha ku roƙi Allah maɗaukacin sarki wa kabbiru ku yi ta kabarbari wa sallu ku tashi ku yi ta sallah ta nafila wa tasaddaku kuma ku dinga yin sadaka sadakoki domin Allah ta'ala ya yi muku sun maƙala sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ummata Muhammad, ya al'ummal annabi Muhammad, wallahi ma min ahadin, ya ce wallahi, ina rantsuwa da Allah, ma min ahadin ba wani daga cikin bayin Allah, wanda aghyaru min Allahi, wanda shi ne mafi kishi sama da Allah, an ya ziniya abduhu a ce bawan Allah ya yi zina, ba wani komin kishin shi. wanda za a yi mai wani laifi ya damu sama da a ce bawan Allah kishin da Allah yake a ce bawan shi yayi zina auta ziniya a matuhu ko kuma baiwar shi ta yi zina ya ummata muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku al'ummar annabi muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam yace wallahi da a ce kun san abun da na sani na girman azaba ta Allah da kuma shi girman Allah maɗaukakin sarki da kuma girman saba wa Allah da a ce kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan lalle da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum katsiran da kun yi ta kuka da yawa wa fi lafzin a cikin wani lafazi fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya cika ruku'u guda hudu da kuma sujadu guda hudu a cikin raka'o'i guda biyu. An abi Musa al'ash'ari radiyallahu anhu qal khasafati shamsu ala fi zamanin nabiyyi sallallahu Alaihi wasallam. Hadithi daga abu Musa al'ash'ari radiyallahu anhu ya ce rana ta kisfance. fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam faƙama fazi'an sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi a firkice ya sha an ta kuna sa'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron a ce alƙiyama ce ta tabbata hatta atal masjida har da ya je shi masallaci faƙama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tsaya a gurin da yake yi wa mutane limanci, fasalla bi atsuwali ƙiyamin wa ruku'in wa sujudin, sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi salla bi atsuwali ƙiyamin da mafi daɗewar tsayuwa wa ruku'in da mafi daɗewar ruku'u wa sujudin da mafi daɗewar sujada. Ma ra'aituhu ya fa'aluhu fi salatin ƙattu. abu musa al'ash'ari ya ce ƙaƙtu ya ce tun da nake mara aituhu ya fa'aluhu fi salatin ban taɓa ganin shi ba yana aikata irin wannan daɗewar a tsaye a cikin wata sallah ko daɗewar wannan da ya a ruku'u ko a cikin sujada tun da nake ban taɓa gani yana yin irin wannan ba a cikin wata sallah in ban da wannan sun maƙala sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hadhihi al-ayati allati yursiluha Allahu ta'ala haƙiƙa waɗannan ayoyi wanda Allah maɗaukacin sarki yake turo su, la ta kunu limauti ahadin, ba sa afkuwa saboda mutuwar wani daga cikin bayan Allah, wala li hayatihi wala saboda rayuwar wani daga cikin bayan Allah, walakin Allah yursiluha sai dai Allah maɗaukacin sarki yana turo su ne ya biha ibadahu yana tsoratar da bayinsa da waɗannan ayoyin da yake turowa wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa fa idza ra'aytum minha shay'an idan dai kuka ga wani abu daga cikin alamomi na Allah daga cikin ayoyi na Allah fafza'u ila zikirillahi to ku firkita ku tashi zuwa ga ambatan Allah wa du'a'ihi da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi muku wannan abin da ya dame ku wannan abin da ya faɗo muku ya yi muku shi wasu da kuma neman gafarar Allah abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ta'ala ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم